ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da haduwa a wannan shiri mai tarin albarka na auratayya har yanzu dai muna kan tambayoyi da kuke aikowa malam yake amsa wannan tambayoyi malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam mai tambaya yana tambaya yana cewa ana tattaunawa ne wani lokaci da wata mata ko wata yarinya sai aka bujiro min da ita aka ce ya kamata in aure ta sai ni kuma nace me zan yi da ita sai nace ko da na aure ta wannan ai na sake ta ma'ana in dai na aure ta to sakakkiya ce to Allah gafarta malam sai Allah ya kaddara aka yi wannan aure sai ɗaya daga cikin abokai ya bujiro min da waccan lafazin da nayi shin wannan mata ta saku ko kuma ya abin ki to bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wannan matsala malamai sun tattauna a kanta kuma wasu daga cikinsu sun amince cewa mutum yana iya sakin mace kafin ya aure ta haka kuma har suka kawo ma wasu ka'idodi guda hudu to idan mutum ya ce duk sanda na auri matan nan na sake ta to duk sanda aka daura aure da ita ya mutu ana daurawa yana mutuwa ana daurawa yana mutuwa ana daurawa yana mutuwa wai in kuma caye in dai na auri matan nan Mm.
na sake ta To.
to ana daura aure shikenan saki ya afku to sai dai a ce sai dai ko a sake ɗaya ne sa- ko biyu sai a ne.
shiga na biyu to sai a shiga na in an shiga na biyu shikenan tunda a na farko ya ce in ya an an yi aure na biyu to ba sai ya sake ta ba wane mutum na uku suka ce idan ya ammama Mm.
cewa duk matar da ya aura ta su fito ba zai aure a rayuwarsa ba duk mata yana ad- daura aure yana mutuwa ana daura aure yana mutuwa suka ce ko kuma ya ware wata kabila yace duk kabila wance ya faɗi wata kabila cewa duk inda ya auri yan wannan kabila kawai ta sako to sai dai aure wata kabila ita wannan kabila yana auren ta ya sako to wannan su ne malamai na farko to malamai na biyu suka ce sam ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu bakance akan abin da mutum bai mallaka ba haka gaskiya ne
babu yanci akan abin da baka mallaka ba za ka ci yanta bawan da ba naka ba Haka.
so lokacin da Baka kake cewa mallake ka su ba.
saki matan nan ai bata ma riga ta zama matarka ba gaskiya ne to ya kuma saki zai riga aure haka babu aure ai saki Ya haka kamata suka ce auren ya haka riga wannan saki.
auren Eh.
wannan sakin wannan magana ta sa yashashiyar magana ce haka magana ce ta shirme Haka.
saboda bai mallaki matar ba Mm.
balle ya sake ta mm, su saboda haka suka ce wannan magana ba ta da muhalli a shari'a haka duk sanda duk sanda yake so ya aure ta zai aure ta sai lokacin da ta zama matarsa shine an samu mahallul aqadi haka da kuma an samu mahallul dalaki haka da haka suka ce ai a saki yana da mudalliqu mhm, da mudallaqatu haka da sigatu dalaki haka har sai an samu waɗannan uku kenan ka gani Mm.
to kaga na farko akwai mudalliqun amma ko ba mudallaqatu ba Haka, matar ita matar gaskiya to ne.
kaga tunda ba mata ai kaga ba magana a saki abin da babu haka kamar da yake cewa dan adam baya ba kance akan abin da bai mallaka ba baya yanta abin da bai mallaka ba Haka, faƙi saboda shi haka ne, eh, suka ce tunda baka da matar ba za ka ce ka sake ta kafin ka aure ta ba haka wannan yashishiyar magana ce kuma wannan kaulin shine daidai Yawwa.
shi fi dacewa da shari'a don mutane sukan yi maganganu su saki baki su yi abubuwa in ka ɗaure shi da irin wannan sai ka je ka haramta musu abin da Allah ya halatta masa Haka.
kuma da wannan lafazi da haka wannan mazhabar ta karshe ita muka furin jayawa cewa wannan mata zai iya aurenta tunda bai riga ya aure ta ba da haka sai ra lokacin da ya aure ta yake da ikon ya sake ta to Allah ya datar da mu sai shi kuma wannan shi ma dai akan sakin ne yake cewa wani yayana suna rigima da matata da wata mata daban sai ta sa baki ko ce ta yi dumu-dumu ya ce idan da matata ce ke da na ce na sake ki ke ma na sake ki in mijinki ya yadda sai mijinta ya ce na yadda saboda ta shiga abin da babu ruwanta wai shin sakin ya yi shi saki ana yin sa ne ta fuska uku na'am akwai saki daga shi mai yin saki to
akwai saki daga wakilin mai yin saki to ya ko wakilta.
da kwa ita ce matar kanta Na'am. To, ko da ita ce ya wakilta ta ce ki yawwa saki kanki.
yawwa yana iya wakilta ɗansa ko ya wakilta abokinsa ko ya wakilta mahaifinsa Mm.
ko wakilta wakilinsa ko ita kishiyarta ma ya wakilta ta wane mutum ko kuma ita ma kan kanta ya wakilta ta cewa ya ba ta wuka da nama duk sanda ta ga zaman da take bai mata ba To ya to ya amince mata ya ba ta dama ta saki kanta da kanta kenan ko
ita ake akwai mu mallaka akwai mu hayyara wanda zai ba ta zaɓin ko ki zauna da ni ko ki rabu da ni haka akwai kuma mallaka wanda zai mallaka mata kanta ya bata dama ta saki kanta duk sanda ta ga dama su kaga wannan dama malamai sun kawo shi a shari'a cewa tunda haƙƙinka ne kuma ana karɓar wakilci mutuƙar ta cika sharaɗin zama wakili tana da hankali tana da eh, ta balaga tana da hankali tana da ilimi tana da basira to za ka iya mallaka mata wakilci kamar ka ce kashe kuɗi na ko siyo min kaza ko siyan min kaza ka gani ki siyan min da kaza zaka akwai wakili mutlak wanda zaka mufawwad zaka ce komai kai min to shi wannan ko saki ya yayi haka to yace na wakilta ka duk wata harka ta ka shiga haka duk wata harka ta ka shiga haka ba kaidi kenan ba kaidi Mm.
ta kuɗi ce ta gida ce ta duk wani abu da yake zai taimake ni ka shiga kawai haka to wannan shi ce shine wakili wanda aka bashi wuka da nama har saki yana iya yi wane mutum to sannan kuma na uku shine kaga can yayi saki da kansa eh can kuma ya naɗa mai yi masa saki haka can kuma ya zartar da sakin da aka yi ko da ba bai shi ya sa ba Mm.
yana da iko in wani ya saki matarsa ya ce to sakin nan ba ka da ikon kai ka yi tunda ba matarka ba ce eh amma tunda ka yi ni kuma na zartar da abin da kai kuma ta sako ai to dama haƙinsa ne mutum taso kuma bai taso mutum da mijinta ya ba da dama a sake ta kuma ko an sake ta ya amince kaga ashe sakin eh, a hannun miji yake haka idan wani ya yi ba izinin miji bai ba haka idan wani ya yi ba miji ne sa shi bai ba haka saboda haka idan miji ya wakilta wani ya ce na baka dama ka saki mata ko kuma ya ji labari da baka nan babanka ya saki matarka Mm.
to nan sakin bai yiwu ba sai har sai mijin ya amince da sakin uba wane mutum ko da baka nan dan uwanka wane ya ko ɗanka wan- wani ya saki matarka ko bai da iko ya wannan sakin Mm.
amma in shi mijin ya zartar Mm.
yace to na yarda da sakin da shi kenan dama haƙinsa ne magana ta kare to Allah ya sa mu dace malam ina da mata da na aura amma ban fahimci tana da ciki ba sai da ta haihu sai ya tabbata cewa na aure ta ne tana da ciki to Allah gafarta malam ya matsayin wannan auren sannan kuma ya idda ta take istibra'in ta yake to na farko kamar da muka faɗa daga cikin abubuwan da muka ce a dinga bincikawa kafin aure a dinga bincika yanayi na ciki Sai an- a je a yi bincike pregnancy test Mm.
a je a yi test a yi sk- sk- eh, scanning a tabbatar ba ta da ciki idan ba a yi wannan scanning ba sai kuma aka yi aure sai kuma yanzu zato yake ai tunda cewa ya fahimta Mm. sai da ta haihu ya fahimta ta ai fahimta ta yaci hanya Mm.
ta wace hanya zai fahimta ko za- zatonsa ne kawai da zargi tunda ai fahimta sai ka kawo hujja Mm.
so dai sai ce sai na samu hujja cewa tana da amma ba ciki.
yawwa to wannan hujja ita za mu duba mu ga wace hujja ce shin ta isa ta zama hujja wannan dan zuwan maka aka yi da shi Mm.
ko ko ba hujja ba ce zato ne da tsammani haka wata mun taɓa samun wannan wani ya auri mace wata biyar wata hudu da kwana goma a wata biyar da kwana goma sha bakwai Mm.
sai ta haihu to
su haka sai ce ba ɗansa ba ne Mm.
haka zo aka ce ai, akwai fatawar sayidina ali da ya ce za a iya karɓar ɗan wata shida to saboda aya da ta ce wa hamluhu wa fisaluhu na shahara Mm.
kuma can Allah ya ce wa fisaluhu fi Fi amai amaini.
in aka kwashe amai ne saura wata shida Mm.
ce sai dina Ali ya ce dan wata shida za a iya karɓar sa muka ce to mu na farko wannan fatawar da muna son san ingancin ta ma ina sai dina Ali ya faɗa haka sannan na biyu shin a hankalce a ilimance dan wata shida zai rayu zai iya rayuwa tunda bakwai nima ana ta abin da aka su to wata shida ba Mm.
wata shida zai zo kuma tiƙeƙe da shi
santa lady kagani zan dalile da shi to kagani to saboda haka kaga akwai alamar zargi da zato akan wani Mm, gaskiya ne.
to kaga ya samu karina Mm, to sai a ji a DNA ta ce karina ta biyu mm, karina ta uku kuma a tambayi yarinyar mm, cewa ke tsakaninki da Allah wanda ya halicce ki Mm.
me zaki ce game da wannan tace eh bata wahala ba tace to gaskiya saurayinta bayan an sa mata rana ya sadu da ita mm.
wannan saduwa kuma da aka lissafa sai aka ga daidai take da wata tara da ta haihu Haka.
wata tara da yan kwanaki ta haihu to kaga ɗa ba nasa bane haka to irin wannan yana faruwa amma wani kawai zato zai kaka je ka bashi fatawa dole sai dai ya sake rubuto mana ta wace hanya ka fahimta Mhm.
cewa da ciki ta zo haka ita ce ta faɗa ko fahimta kai haka tunda fahimta akwai rauna akwai kyakkyawa akwai ko fahimta mai dalili akwai fahimta mara dalili Haka.
kada a je a baka fatawa ka je kuma ka ka dora zargi akan yan mutane alhalin a gidanka ta samu cikin a hannunka ta haihu gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne to Allah ya datar da mu mai wannan tambaya muna sauraron ƙarin bayani dangane da yadda za mu fahimci tambaya yadda malam zai bada amsa cikakkiya Allah ya datar da mu malam ya ce shedan ya roɗe ni kafin in aure sai na sata da matar da zan aura sati biyu kafin aure sai kuma aka yi aure bayan sati biyu.
to wannan shine abin da ke faruwa yanzu shi yasa aure bai da albarka assalam yanzu da wuya kaga an yi aure ba tare da an taba jikin juna assalam ta hanyar kes ko runguma ko tsotsan mama ko kuma saduwa ba ma an taba ci assalam sai da ka an riga an lalace a waje an wargaje har ma gwadawa wai ake yi Allah da abin da sauke.
maguza suke da cewa a fara gwadawa tukunna Mm, to kaga tun daga na aure ya lalace tun da zina ta gabace shi haka auren shi ya biyo baya to kaga aure ba a gina shi akan inda zai albarka ba aure yayi wala yuharrimu bizina halal to mamali ya fatawa a cikin muwadda cewa wala yuharrimu bizina halalun halalun shine aure to la yuharrimu bizina haka dan an yi zina ba zai haramta yin aure ba abinda kawai za a yi shine a tuba a istibra'i a kuma tabbatar ba ciki sai a daura aure to amma ta bangaren kuma mu malaman tahzib tarbiyya Mm.
da masana halayyar dan adam ta bangaren auratayya irin wannan auren aka yi shi baya list baya dadewa dalili sun riga kowa ya san ɗayan lalatacce ne zargi zai iya to zargi zai yawa duk sanda ta fita ko ya ganta da wani Mm, hankalinsa ba zai haka kwanta.
duk sanda ya fita ta ganshi da wata Mm, to zuciyarta za ta ce mata dama facen lalatacce ne don nima shaida ne ita ma zai ce dama can lalatacciya ce shine ma babban shaida amma lokacin da mutum ya kawo hannu zai taba mace sai ta buge hannunsa ta zazzage shi Mm.
to ko ya aure ta zai daraja kuma za ta yi daraja haka
saboda ya taba gwadawa shi ma ya ji ba zai sa- ba zai yi ba to kaga amma mace ta yadda kullum ina gaya 'yan mata in kuna son ku riƙe kima ku kima ku abu uku ne Mm, tauhidi kake shirka ki kame kake zina mm, ki kame kake sata haka su ne Allah ya faɗa ya aihu nabi za ka yubayi inaka ala Allah yushrikuna billahi shay'an wala yasrikuna wala yazinina wala yaqtuna wala da to ukun nan na farko idan mace ta kiyaye su da gowan duka ma za su biyo baya Allahu akbar kake shirka ki tsaya kan tauhidi Mm, kake zina ki kame mutuncinki haka kake sata ki kafi darajarki domin sata an ce habbin habbin jini take ka gani wani sai kaga in yana sata sai kaga ƴaƴansa zama barayi ya salam ya salam ya salam
akwai wani ciwo na sata ya salam da ake gadansa Ai, akwai sata da ake gadanta kawai duk inda mutum ya ga abu sai ya dauka to kaga irin wannan ake gudu da je auri barauniya akwai auri mushrika Assalamu akwai je auri mai zina ya salam ya salam to saboda haka ba za a ce aure bai ba aure yayi Mm, in an yi istibra'i kafin a yi aure haka haka in ma ba istibra'i ba Mm.
aure yayi Mm, rashin istibra'in kawai shine laifi mm, wasu malaman sun ce sai an kashe auren an sake wani wasu sun ce a yayi haka musamman ta bayyana ba ciki haka ma'ana da ta shiga gidan ta yi jini haka to kaga wannan ba sai an yi binciken wani abu ba to Allah ya rufa asiri ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam dan Allah ina neman mafita na auri mace ina son ta tana sona amma tana da samari sai na same ta da laifin tana chatting da samarinta iyayenta wallahi malam mutanen kirki ne amma ɗaya daga cikin samarin nata yana garin da take kuma ta zo garin neman gida in ta zo ganin gida sai kuma aka gaya min cewa ana zaton ko kuma ta tafi hotel to folis ne shi wanda yake saurayin nata ni ma ma'aikaci ne soja ne abin ya dame ni na rasa yadda zan yi malam ina ka taimaka min ko ina neman mafita
to neman mafita ta hanya uku ce gaskiya yanzu wannan abin da ka faɗa shine abin da yake damun mutane in za a kawo maka ƙarar ma'aurata ɗari za ka ga 60 cikin 100 din nan akwai wannan yana akan maganan waya ne da samari subhanallah.
yanzu wayan nan saboda mace tana ɗaki ma tana iya waya tana cikin gida tana iya waya an kafa ta tana iya waya Mm.
to sai kaga ta ci gaba da waya da samari wanda bata aura ba wanda kuma suka kasa aurenta wanda take son su ko suka daɗe Mm.
sai a zama friend Mm.
kamar yadda wani ya gaya wata yake cewa tunda na fahimci ba zan iya auren ki ba to mu zama abokai da ƙawaye Salam.
ma'ana ki je ki aure Eh.
shi kuma sai ya ce mata bayan ta yi aure shi kuma zai ci gaba da Mm.
abota da ita haka to kaga lalata kenan ana son a zama irin girlfriend da, da boyfriend da ake a turai cewa mace tana da aure amma bai hana ta fita ta yi iskanci ba mutum yana da aure bai hana shi fita ya iskanci ba Mm.
so da haka wannan kamata ka kafa kwamiti a yi maka bincike ka binciki activities ɗinta Mm.
ka nemi ƙwararre ya maka bincike Mm.
ta hanyar wayoyinta da activities ɗinta Mm.
idan ka samu dalili don kaka je ka fito da abu ya zama zargi ne ka kasa kare kanka Haka.
wani zai dan ga abu sama sama sai ya fito da shi in kuma aka zo aka takura shi da bayani sai ya kasa fitar da bayani sai kuma a ce ya mata sharri sai kaga shi din zai zo yana bada hakuri kuma saboda bai tattara data da za ta ishe shi Mm.
ya iya fuskantar abin ba so in ka samu dalilai da suke tabbatar maka da haka Mm.
to lalle ka je ka shigar da ah, ka sanar da iyayenta gaskiya ne gaskiya ne in ita take bin sa Mm.
ka ko ka kai shi kara fita zai tunda da hankalinta da komai Haka.
in kuma shi yake binta to ka ka samu dalilin Mm.
da za ka iya shigar da shi kotu Mm.
cewa ka kama kwarto da iyalinka kuma alkali zai ɗau mataki a kansa to Allah ya datar da mu kuma Allah ya mana muwafaka ya bamu dacewa ya bamu ikon aiki da abin da muke ji alhamdulillah lokaci ya cin mana da fatan abin da muka ji Allah ya amfani mu da shi shi kuma da Allah ya kara masa lafiya wannan shiri Allah ya kara masa albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh